أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم za mu yi darasi na takwas a cikin littafin zadu zaujaini fi a hadisi sayyid safalaini sallallahu alaihi wasallam za mu tashi alhadisu sabi'u wal arba'una ko asamin ne asamin mu asamin wal arba'una مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم كرد وتماتا تسكي تيبلا غرو illa ma'a sai dai tare da ma'azi mahramin wani muharraminta muharraminta wanta ko kaninta ko babanta an gane sannan ko kuma ya zama a mijinta ne tare da ita halas amma in ba haka ba la tusafir ba za ta yi bulaguro ba kuma wasu malamai suke ta hatta ko aikin hajji ba za ta yi ba to amma matan da suke zo aikin hajji a yau fa eh ba babanta ba wanta ba kaninta ba mijinta to shine wasu malamai suke ce aka samu arrifqatu salihah yani tawaga ta abakan tahiya amintattu suka ce babu lahi za a iya sata a ciki kuma yanzu haka mafi yawa shine ake amma son sabu ne gaskiya eh yawa irin masu auren biza a kowanne ma kuma ya ce to wanda ke ina mijin ki ya nuna wani almuhim dai kamala kamar matsalar ko da matakka ce a irin wannan yanayin keɓantuwa da kai da ita wani abu ne wanda yake mustahil ko da matakka ce barantana wadda dama wannan kenan dai a rufka saliha kenan kawai wannan wannan tawagar da ake tahiya a cikinta kusan shine abin da ake ba da hujja akan shi a yau amma wani bulaguro misali daga nan kina kwantara daga nan ki tashi ki tayi wani kauye haka kawai babu gaira babu dalili biki da wani hujja kuma bi kira da damar inda addinin Allah za a yi ko ki fasa daga nan ki ce za ki ta yi karatu wata ƙasa kai subhanallah ko kuma cikin ƙasan ba akwai fitina akwai fitina sosai la tusafiru mra'atun bace karta yi bulawuro illa ma'azi mahramin sai da muharraminta sannan kuma ka'ida ta gaba wala ya khulu wannan rajulun kar da wani namiji ya sake ya keɓanta bin ra'atin da wata mace illa wa ma'aha zu maharamin sai in ya kasance tare da ita akwai wani muharraminta kenan kar ta yi bulaguro ita kadai sannan kuma abu na biyu kar da wani ya keɓanta rajulun ko ma wane ne mahma balaga fi salaha duk yanda ake ga ya kai makura to baya halatta a gare shi in kuma zai keɓanta da ita to ya zamanto ma'a zu maharamin tare da su akwai wani muharrami ko kuma a wurin da mutane suna kallon su mutane suna kallon mutane ko mutane suna giggilmawa yawwa eh ai yadin bi yadin ba ai ai ha an bi ha a a kai shi manzo Allah ya nan rajulun na kiraji kenan tufidu ma zahuna tufidu al'umur ko kuma wane ne ba in an yarda da shi ka shedan malam yayi karfin mutum ya da yawa ba a zato ba tsammani abin da za ga matsa shi yasa duk abin da ba addini bane a nisance shi ne aure ko misali yanzu a fasalin za a koya wata mace karatu ku biyu rak kuma duk an ɗoce kafa ba kowa haramun ne ka ƙur'ani za ku karanta ku ba halatta sai in kanwa kace ko kuma in mata kace amma haka kawai sidi sada ba halatta kuma sakaki akan irin abubuwan su suka kaɓanna da yawa kamar da za ka ji abubuwa da yawa sun haru kusan kowa iya da irin nashi labari kenan da wannan ƙa'ida ce mace kar ta yi bulaguro sai tare da muharraminta kenan ki yi ƙoƙari duk a bulaguron da za ki zamanto tare da ke akwai wata wadda ko wani wanda muharramin ki ne kenan zai iya kulawa da da ke ba haka ba kawai ki bigi gaban kanki ta yi ko karatu ko neman kuɗi yanzu ka duba mata nawa suke za Kano ko ka ji an ce wa mace wai el Kano Kano ce kaji kai Hmm? a dole ne ma an da shiga mota me bai faruwa ko ku kwana a daji ma مالك يتا الحديث التاسع والأربعون عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه من زعل الله صلى الله عليه وسلم يقصن تتارد قيدك كما تنشي إتك صفية بنت حيين حيي أيوة تكي تشي يكي تشيوا فمر به رجل سي وني متين يزو تشيوا سي ga manzo Allah ya ga wannan mutum yana kallon shi to wannan dai manzo Allah kuma ga wata mace a tsaye ita kuma ba san wace ce iko Allah fada'ahu sai manzo Allah ya kiraye mutumin nan faja'a sai zo fa qala sai manzo Allah ya ce ya fulan ya wani hadhihi zawjati fulana wannan mata ta ce wacce ce fa qala sai wannan mutum yake ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma yake cewa ma kuntu azunnu wannan wannan lafazin nassar hadisin akwai matsala man kuntu azunnu bihi falam akun azunnu bika wanda sai an dubo annan larabcin wannan man kuntu azunnu bihi abinda zan zaci wani da shi falam akun azunnu bika ba zan tsammahanance ka da shi ba ya ma'aikin Allah kenan kawai da na ganka ma da wata kawai na san dai babu wani babu wani matsala eh babu wani matsala sai manzo Allah ya ce mishi a'a fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mishi inna shaytana shi yo shaytan da kake gani yajri min al-insani majra dami gudu da yake da kaiwa da kawowa da yake a jikin ɗadam kamar yadda jinin ka yake gudu zai zo sassaƙa maka abubuwa da yawa ka yarda da ni eh kuma ka tabbatar da ba wani matsala amma kuma shaidan sai ta wasa da kai wannan kuma da yawa akwai to haka duk in ka kayi wani abun da kakka bar baya da ƙura ko gaskiya gare ka yi bayani kai ku tsaya wannan abun wa kaza kaza ne eh an ganka da wata mace a saman moto kun ce mata ta ce ko a kanwa ta ce ya ta ci a mamma ta ci na a kaza ne kaza ne yawwa a warware ba karka bar mutane cikin duhu ka wuce ka tada kura ka ba san baya aka yi kaga tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma wanda aka makin nan sahabi ne kuma sahabin nan ba wani tsammani bai munana kenan duk wani abin da yake da alaka da da shubaha wa kai mutum ne sanci shi eh haka yake to man kuntu azunnu bihi falam akun azu kenan yadda zan tsammahanci wani ba haka nake tsammanin kama aikin Allah kenan ban yi tsammahanin wani abu akan ka ba manzo Allah ya ce a duk da haka dai dole in kira ka in ma bayani saboda shedan yana kaiwa ya kawo akan dan adam yanda jini yake jini shi yake zuwa yana zawwa kenan shedan zai iya raya maka wani abu mun gane yawwa alhadisu alkhamsuna عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzalla ke cewa a cikin zamantakewa na aure la ya jilidu ahadu kumra atahu kar da ɗayanku ya zane matashi jaldal abdi yadda ake zane bawa can da aka ce wadribu hunna ba ana ninka kama ta baka ta shibganta a wata ishara ce za ka yi wadda za ka nuna cewa a garan ka yalle ya ɓaci hakka kai watakin da ka so ka yi bugu ko kuma ka ɗan ka dan buga amma bugu wanda yake wanda ba mai karya kashi ba ba mai fasa fata ba kamar da wani hadisi ya na'am ya halatta a ya halatta mutum ya yi bugu amma ai bugun kamar shi ne manzala ana ya kayyade irin yadda ake zane bawa ko yadda za ka zane almajirinka a makaranta ba haka ba za ka kama ta ka zane ta a babu wani idan aisha sa suke ce da aswaki wasu suka ce da rawani eh ko kuma karari ba za ka kai kamar bugu dama ba bugun za ka yi ba da ɗan kauce amma karka kama irin mutane ka bugawa shi yasa nan mazalla kenan kar da ɗayan ku zane matar shi irin zane wadda mutum zai ma bawa shi wannan baya halatta kamar a kuduba maksadu shar a cikin halatta bugu ba ana nihin a bige ta bane ba saboda ka farfasa mata jiki wani ba shi ba ke ne kawai da dai ka dan samu ta tsimin giya ka dan caccaɓe ta ka ɗaha ko ƙahuwan ta zama makamacin yawwa yawwa eh wannan mataki na abin da ya sha nasiha da sauransu da kawar can kama ya eh ko ya cara ce ai wannan bugun da manzalla hana in kama ɗiyan mutane shi to ka rubuta ka ajiye kai kuma sunan karhihi ƙwarai kwa ka je can ka riƙa ma 'yan kaso sirhi mala ya ce aljuzu usani juzu'i na biyu alhadisu alhadi wal khamsuna hadisi na na hamsin da ɗaya an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba kasiyatin fi dunya ariyatun fil akhirah eh rubba kasiyatin fi dunya la'alla a samu mace tufacacciya a nan gidan duniya a nan gidan duniya suna da rikin asiri suna da sutura suna da wane ne da sauransu amma kuma ariyatun fil akhira amma gobe kiyama tsirara take me ake nihi ta bangaren ayyuka na alheri batta da komi haka ta zo hannu rabbana saboda su kawai yan duniya ne kuma duniya suka ci kuma irin wannan mata akwai su da yawa a yau shi yasa manzon ce sun yawa a cikin wuta da waɗanda ba su kai me ake gina shi da suna matakin abin da ya shahi wasu duniyancin suka faddala akan aure wasu kuma sun shiga gidajen aure amma kuma hatsabibai ne shaidanci ba iri wanda ba sa yi suna da 'yan dabdu kawayensu ko abakansu ba jima na wuce wajen wani biki wallahi wani wani ja'iri a tsakiyar mata a zaune ya shashafa wani abubuwan na yan ana ta abubuwa da shi wai wai kawansu ce rubba kasiyatin yani za a ganta a duniya kama akwai rihin asiri da sauransu amma kuma ba aikata alheri ba ayyukan lalace aka ta aikatawa to a dalilin waɗannan ayyukan da aka ta aikata na ba daidai ba gobe kiyama sai ya sababa wata tsiraituwa a wajen Allah subhanahu wataala ta hanyar mi ta hanyar batta da komi a wajen Allah inda za a dora ta saman sikelin da ake auna lada da zunubi to ladan nan nata la yazinu inda Allah janaha ba'udat batta da yawan fifikin sabro haka ta zo kawai الحديث الثاني والخمسون حديث نحم سندبي عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى مصلى العيد أم عطية الله قال رأى قريت تكي تشوى من زال الله صلى الله عليه وسلم لوكا تشندي أمر تشي أمر ننشيوى بإخراج النساء أفدو ماتا إلى مصلى العيد زواغا هيلين إيدي يعني وجه صلى إيدي بقى. Kulna sai wasu daga cikin mata suka ce ya rasulallah ya makin Allah ihdana ɗaya daga cikinmu ko wasu daga cikinmu la ya kunu ma'aha jilba ba ta da irin kayan na wanda har ƙasa wanda za a iya huta da shi ba tare da an hutu a cikin tsare ce ba faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah cewa yace litalbisaha ukhtuha ya ce ‘yar uwarki ƙanwarki yakki aboki yakki ƙawarki wacecenki lital bisaha ta tuhatar da ke min jilbabiha daga irin ita kayan da take da kenan misali wacce tana da kwamfule biyu ko uku ita in ta sa ɗaya sauran sai ta ba wasu sa an za hoto idi saboda ba kowane kaya bane da mutum zai iya sa kuma zai iya hutowa da shi lafiya masu mata za ta iya sa wani kaya a cikin gida a cikin gida bata da matsala amma in za a hoto waje to tana buƙatar me wani ƙarin kyallen da za ta ririhe sauran wuraren gangan jikinta wannan kuma yana maka nuni akan yadda waɗancan suka rayu a wancan lokacin eh ba ku ta tara kaya ba malam duk wata kun yi dimki nawa ku ta jera su kuma da taimakon kone a tsakanin su to wannan a halin babu ne ba haka ba kawai kina da ke zamanto kowane lokaci za a biki zai ki je ki auro kayan mutane ki sa a wani abu kamata ba الحديث الثالث والخمسون حديثنا حمسن أكو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء عبد الله بن عباس الله قال الرأى قريسو كي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا تيني والمتشبهين من الرجال ما سك من تتشينيا أتكم مزا ما سك من تتشينيا بالنساء دماتا نمجي وندزي كمان تتشينيا دماتا لن دبدو كوي shi yasa dan daudu shi tsinanne ne eh haka kawai mala dana mutane gindi su ta mutane iskanci a cikin gari kuma in bala'i in ya zo ba ware ku za a yi ba ku a ce ku banda ku a kawai gaba ɗaya za a yi za a muku za a muku jumla yanzu su waɗannan mutane suke yawo a garin nan wannan duk wani wanda kake ga yana da girma a ƙasar nan billahi zai in suna so su gan shi bai kai wani abu su gama tawwa ce ce su gama tawwa ne ne wanda kuke ga su ne manyan nan suna alaƙa da su suna kiran juna da sauransu wai duniya ba ya alaƙa da kai ba dole ka zama ɗan iska an ka zama ɗan to a lokacin yanzu ka duba ga lokacin da aka yi dizuwa san burgina na difa wani mawaƙi da ya zo da wani kaca a wuyan shi da nan bakin wandon shi wasu kacoci da ɗan kunne ya yi kitso wai da shugaban ƙasa wai suna ana taɓa ana abubuwa wannan da za ka kama shi a bashi kashi a kai shi gona nan ta shinkafa ta talabiri ya yi noma a koya mashi rayuwa haka zo ka buɗe ƙohon ka wani ɗan daudu ko kuma ya kira shi mawaƙi mawaƙi me shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiyama ba ta tsayawa illa ala husalatin nas sai akan husala shine arradi'u min kulli shay idan ka ɗauko abu kaza aka tace aka tace aka tace aka tace wannan shi lalatacce ne wannan shine husala to irin a cikin mutane ma irin wannan akan su ne kiyama ta tsaya kuma alamun sun fara bayyana kuma dama yana cikin alamun tashin kiyama kaga wani mutumin da ba kowa ba malam ai shi ne wancan rahimahullah tanja lokacin da wannan mai zaben kyaukin nan mai dimkin nasu alfadi yake kuwa ya zo ya ce ya ne tela ya ce ana ta telancin ku ya nuna mashi cewa kaje ka nemi aiki ya mana kai kai ne za ka rika ma mata dimki na hutsara su hutu saboda su burge mutane ko kuma a zaɓi wace ce a zaɓi wani ne eh Allah kiyaye ƙwangon me zaki ke da ƙarshen ki tsutsa ne haka nan ne duk inda kaga taron tsutsa yana wannan haka ɗan adam zai koma sai wanda Allah ya ga dama ya bari haka za koma za ka yi ruɗe ka wani waye ka yi kyau ka yi waye kyau ƙin me a kawai ka tsaya tsayin da ka bi Allah shi ne tauhinka koro yanzu a gashin manzala ke cewa a ruba kasiya fi duniya ariya yau malƙiyama duk wani abin da ake na a burge 'yan duniya duk kun yi kuma an ƙare yanzu an wuce kun mutu an je an danna ku cikin kabari an ƙare an wuce lissafin kuma bayani yana nan gaba yana zauwa to da haka duk mutumin da namijin da yake kamanceceniya ko ta sanya da sunan cewa kai niga ne ko mc ka ɗauko ɗan kunne ka sa ko ka sa sarƙa ko ka sa warwaro duk kana cikin wannan tsinuwar manzan Allah ya tsine maka albarka da ka da kai da ganin alheri a cikin rayuwarka kun yi hannun riga sai ka tuba sannan kuma idan ka ce alheri ba ana nihin ba duniyar saboda akwai wanda Allah yake musu talala wa umli lahum inna kaydi matin inna Allah la yumli lizalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah yana yin yana me ake kira shi yana talala ga mutumin da yake azzalimi sai ku azalimi ne amma ko ciwon kai baya yi amma kai kaka da imani da yau bakar da gobe mahasara jibi ciwon kai gata ka kare ga tare kai wane ne ana ta cikin tashin hankali wanda duka yana nuna matsayin ka wajen Allah subhanahu wataala duka suna ciki eh mana eh duka yana cikin taghyirul khalqillahi taghyirul khalqillahi shi wannan zane-zanen da wannan shafa kayan hannun ai mata ma an haramta musu ba kallacin namiji ba wai ga namiji wai da kayan shaye-shaye ina wani abu lokacin da muka ta jami'a na gawa a cikin dullab sai ga lasiya ma wasu kasashen nan kawai ga mutum wallahi mai kala-kala namijin aga eh ya shafa wannan ya shafa wancan da wani muskuwar ana gogiya cin halili kawai kai wanka kasar cikin kautu to ana samun waɗanda duk lasiyamar fitin tunu ne na ƙarshen zamani mai ga namiji ga ya sa wani ya sauya kalan wata shi kowa zai haramu ne namiji zai ko mace zai wannan duka haramu ne taghiru khalqin lahi ne yanda Allah yi ka haka yake so idan ka me abin damuwa me matsala ciki dan kai baki ne mai matsala matsalar ne aka samu da haka wajibi ne mutum ya kiyaye irin wannan saboda yana cikin abin da zai jawo mutum la'ana wal mutashabbihati bir rijal haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa al mutashabbihati matattakin da suke kamantacce ne bir rijali da maza ta hanyar sanya abubuwan da an san wannan abubuwa ne khas ne na maza ne kawai abin da an san amma kuma akwai abin da ana tarayya a cikin su abin da ake tarayya wannan namiji ko mace dan ya sa wannan babu damuwa akwai kalan takalma da ake tarayya akwai kalan da ake kira shi da suna yadi ko shadda da ake tarayya akwai abubuwa da yawa da ake tarayya amma abin da ya tabbata cewa wannan na mata ne to wannan aka bar shi a mata abin da ya tabbata wannan na maza ne mace an ta sa ta zama tola an ciciya Allah an ce ta to shi wannan ya danganta da mujtama din gaskiya kuma ba za a iya ba za a iya dora wannan hukuncin ba gaskiya akan nan sai dai mutum ya bari shine aula mutum ya bari shine aula tun da kaga dimkin da zaka yi ba dimkin mata bane zaka yi dimkin maza ne zaka yi kasa to amma da ma yuribuka ila ma la yuribuka al ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yantali alayhi an-nas wal mutashabbihati bir rijali da mata takin da suke kamancece ne da maza akwai abubuwan da suke aikin maza ne a bar su maza su yi akwai aikin da yake aikin mata ne a bar mata su yi kowa ya zama to ya tsaya da iyakan shi alhadisu rabi wal khamsuna an jabirin radiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi yawm al-eid a ranar idi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yadhhabu ilaihinna yana tahiya zuwa ga wajen mata ba'da ma ya izur rijal bayan manzalla ya gargadi maza ya musu wa'azi ya musu khutba sai ya tafi kuma wajen mata fa ya izuhunna ya musu wa'azi wa yuzakkiruhunna ya tunatar da su sannan yake cewa li bu'dihinna an an sama'i aw an sima'il al khutba saboda nisan da suke da game da sauraron khutba kenan su ba sa saurara kuma babu lasbika haka ma maza a kare sai a tai suwa mata ya musu nasu kuma yana jin Abu Hurairah suna zuwa tare eh wani hayo zuwa ci ai karantar da mata arnanci ne kafirci ne Allahu akbar shi duk abin da ba gaskiya ba kawai sar'ana ma yanzu nan da nan za ka kawai ya gusa kan ba a yi ba ba abin da ba faɗi ba a ce kaza a ce kaza a ce kaza an faɗi komi kuma yanzu an kuma kowa yana yi wanda yake kafirtarwa yana cewa kafirci ne shi ma yana nuna yi ya buɗe makarantar da sauransu sai aka abin da yake manzala sallallahu alaihi yana karantar da mata wannan yana maka nuni akan cewa su mata ba barin su ake ba karantar da su ake saboda su suna daga cikin ma wanda ya cancanta akan a basu kula wajen karatu saboda in sun gyaru kusan al'umma gaba ɗaya za ta tsira kaga maza a hannun suke sannan kuma kaga su ne wanda suke kinkishe yara ko baka ba su suke aikonsu suke rayuwa tare da su kaga suka zama to nagartattu kenan da izin Allah gidan zai zama to nagartacce da yaran za su zama to nagartattu sai ga al'umma ta amfana in suka bauɗe kuma suka lalace suka zama 'yan kallon tashar arewa suna ɗaukan tarbiyya daga nan to sai a hankali ba abin da ba iya gani ba الحديث الخامس والخمسون عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مازال ku amsa daga gare ni khudhu anni ku amsa daga gare ni kad ja'ala Allahu lahunna sabila Allah mai girma da kuwa ya samar musu da mahuta su wani wani mutum ya kama iyalin shi a halin fasikanci tana fasikanci sai aka kawo ka karanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hukuncin da adda ko wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wallati ya'ti al fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al maut ko aw yaj'alu Allahu lahunna sabila waɗanda aka kama su matattakin da aka kama suna fasikanci an tabbatar da sun yi to kawai me za a yi gida za a kai ta a sa ta amarta kawai hatta yatawaffahunna al maut har sai mutuwa ta zo ta riske ta har sai ta mutu yanda gane ita in ta hasala ya an kare da ita aw yaj'alu Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya samar musu da wata mahuta to Allah da ya samar da mahutan da shine manzo Allah yake cewa khuzu anni khuzu anni ku amsa da gare ni ku amsa da gare ni karja Allahu lahunna sabila Allah ya sama musu mahuta su irin waɗannan mata takin abinda za a yi shine albikru bil bikri ba namiji wanda bai taba aure ba da mace wanda ba taba yin aure ba idan aka kama suna suna fasikanci abinda za a yi shine a jaldu mi'atin ba jaldu bane ba jaldu mi'atin za a ma kowa bulala ɗari ɗari jiki magayi ku je ku sake ku sake kama kuma a sake bulala ku la aka samu wanda ya iya bulala ya ma ɗari ha tashi za ka yi amma dai wannan hanyar kabarta albikru bilbikri jaldu a mi'atin sannan kuma wa nafiyu sanatin sannan kuma a kore su tsawon shekara guda yana cika ma lasiya ma mutumin da wannan kuma yana kuma zuwa ga alƙali misali aka lura wannan ya lalata diyan wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza kawai sai cika mai takarda wani eh garin da magarin na sallame ka daga cikin shi wanda jawo shi mutum zai kun gane eh mana ba haka ake bai shiru a kyale ya rika cewa kudin shi ne ko kuma rika cewa ina ruwan ku rayuwa ta ce ha haba yaro rayuwar ka je ka rayu kai kadai kaka taba kowa sai ka sai ka zamna amma ka zo kana yada alfashi a cikin mutane kuma ka ce rayuwar ka ce wa nafyu sanatin sannan wa sayyibu bi sayyibi idan aka kama bazawari da bazawara su kuma me za a musu jaldu mi'atin war rajm za a musu bulala ɗari ɗari kuma a jefe sai sun bar duniya saboda kar alfasha da ƙazamta ya yaɗu a cikin mutane fasikanci na zinace zinace ba ƙaramin ƙazamta ba ne ba amma a yau shine abin da ake tallan shi an ma wuce shi yanzu auren jinsi ake zo ake so a tabbatar billahi zai wannan duniya in ba da Allah mata lokaci ba da ta tashi da ta tashi kai a tarihi da ta isra'ila da kake ji ka taɓa ji inda aka ce mace za ta aure mace ko namiji aure namiji mutanen annabi lutu ma ai ba aure bane suke to yanzu so da ake shar'iyyan a kawanin wada'iyya a zo a nassa shi ya zamanto kamar yadda za ka yi aure irin na addini a ce wanda shi haka ne kuma a rika hira hankali ina hankali kenan a yanzu malabar hankali ya ce jaldu mi'atin war rajmu a jefe su bar duniya kuma na shine adalcin ubangiji subhanahu wataala nan zamu tsaya insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك